أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أتم الكائنات قائبة أفضل المخلوقات حسا ومعنى أكمل الممكنات خلقا وخلقا أتقل أتقياء إنسا وجنا وملكا عبد العباد عبادة إلى الله بدءا وعودة أصدق وأبلج وأزلق وأبين وأشرح وأتم وأفصح وأكمل من يمشي على الأرض لحجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى جماعة المسلمين خصوصا ku da Allah ya halatto da ku wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariyar da kuma ku jama'anmu na kafafen watsa labarai da kullum muke jerawa saboda godiya wa Ubangiji da kuma an karar da masu sauraro. Muna tare da ku kowace safiya takwas zuwa tara a gidan rediyo albarka Bauchi, sannan sha ɗaya na dare zuwa sha ɗaya da rabi muna tare da ku a BRC2 FM uwa maba da mama da kuma Federal Globe FM Bauchi, sannan da ku kuma da muke haɗe da ku ta yanar gizo social media kowannen ku da sunan shi da darajojin da Allah yi wa kowa ina gaishe mu da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna la'asariyar juma'a ce kuma ita ce la'asariya ta goma sha hudu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ita ce makwabciya ga rabin wata daga an wayi gari alfijir ya keto gobe to an zo nisfu shahari ramadana Allah Ubangiji kuma ya ƙaddara mun zama magafurai marhumai wannan la'asariya ta juma'a kamar da muka faɗa ita ce ta goma sha hudu ga watan taron musulunci hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku Allah ya kuma ara man aron dama da zarafi mun da za mu ɗora daga yadda jiya ya ƙaddari tsayawanmu cikin wannan aiki mai wuya aikin da Allah Ubangiji ya yi wasu rabo ta kai suka bi suka tsira suka shiga rahama ya Allah mu ma muna roƙo kai mana haka aikin da wasu kuma ba su dace ba ta kai suka bi kuma suka tuzga fushin Ubangiji suka wuce uquba da azaba Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu wannan aiki shine aikin da hadisi fararre marashin sani zai yi magana kuma da magana Ubangijin da bai da farko bai da ƙarshe wadda kuma yake da ihada akan dukkan ilmai to wannan aiki Allah muke roƙo ya datar da mu ya fahimtar da mu saƙon bisa daidai muna kuma roƙo ya ba mu aron dama da zarafi mu isar da shi wa bayinsa a bisa daidai muna roƙa bayin nasa ya ƙaddara su fahimci saƙon bisa daidai Allah ya haɗa mu da mu da muke isarwa da ku da kuke sauraro Ubangiji Allah ya sa mu a ceton sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amin fa amin summa amin ya ilahal alami a jiya alarama mai mana karatu malam abubakar muhammadul amin ya karanta mana aya ta ɗari ɗaya da goma sha tara mun fassara ta gurgudu yanzu kuma zai karanta mana aya ta ɗari ɗaya da ishirin daidai a wannan sura ta uku cikin tartibu suwaril ƙur'ani suratu ali imrana bismillah karmakal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسكم عجبة تدومه وإن تصبكم سيئة يقرروا بها وإن تسلموا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط Allahu akbar walillahi alhamdu Ubangiji ya buɗe wannan ayar da in sharɗiya Allah da yana ƙara an karar da wannan al'umma tsatsarka ta ma'aiki annabi alaihi salatu wassalamu game da maƙiya na waje da na ciki. makiya na ciki munafukan da ake komai da su daga abin da ake ce ma da'a'imul islami da su ake na waje kuma suna waje kuma suna samun wato sirrori daga su kafiran ciki wato munafukai suna gaya ma su kafire kafire kuma suna ci gaba da abin da ake ce ma wato addasa isa to shi ne Allah yake ƙara an karar da musulmi ya san matsayinsa a wajen wadda addini ya bambanta in, in, in tamsaskum hasanatu ubangiji ya ce idan alkhairi abu mai kyau arziki ya shafe ku ku al'ummar musulmi aka samu cin nasara a yaƙi hasana ce aka fita da kayan karafkan kasuwa Allah ya ba da ciniki hasana ce matafiya suka yi nisan tafiya kuma suka dawo lafiya cikin hirzin Allah da wuƙayensa da hirzinsa hasana ce marasa lafiya cikinku Allah ya cire jinyan suka zama lafiyayyu hasana ce to duk sanda kafirai suka ga wani abu na alkhairi ya samu al'umman sayidul wujudi alaihi salatu wa salam to Allah ya ce bari fallasa maka abin da yake zuwa ransu ko sun maka dariyan fuska ko sun maka congratulation da rubutu ko da lafazi a rai dai ta so oho hakan na bakanta musu rai na ɓata musu rai hasana ta shafi musulmi kafiri na bakin ciki in ji allah da ba a gyara wa karatu kuma a littafin da ba a ce ma haza da'ifun wa haza sahihun wa haza matarokun au mawdu'un jami'u ma fihi wahyi min Allah yanzu akwai wanda zai gaya maka sirrin zukatan kafirai game da kai fiye da ubangiji dama shi ya halicci zukata to sai ya gaya mu ya gaya maka ya gaya ma na farko ya gaya ma na ƙarshe babu yanda za a yi hasana daga Allah ta shafe ku su yi murna ba wai su muku hanya ku samu hasana a in tamsaskum hasana ba hannunsu ba kwabonsu ba shawarunsu ba iliminsu ba basiransu haka kawai ku samu alheri ransu na baci to sai aka ce kuma su ne yan dakon alherin sun yi dako wai sun kawo maka ga yadda za a yi ka yi lafiya lafiya ba hasanatu ba ce malam ga yadda za a yi matanka ka yi lafiya ɗan cikin ma ya yi lafiya daga wajen wanda in tamsaskum hasanatun tasu ga yadda za a yi ƙasanku kuma ta zauna lafiya mutumin da babban cinikin zaba shine sai da makami kafar ta malam in ban da ɗemuwa babban kasuwancinsa ilimin duk mafi yawa yadda zai ƙera makami kuma makami kun san bai sai da kansa kuma zaman lafiya bai sa a yi cinikinsa to sai ya ce to yana so ku zauna lafiya to shi zai amfani da makamin kenan akan mutanensa wannan kiyayyar fa ita ce muke ganin ta sako-sako shi za muka burmu har wuya amma dai sadaqallahul azimu wa ballaga rasuluhul karim ونحن على ما قال ربنا وقرأه رسولنا من الشاهدين wadaka wannan karatun na nan ko mun ɗauka ko ba mu ɗauka ba dai wannan haka Allah ya faɗa kuma haka suka ce ga yadda za a yi ku yi noma mai kyau ku ci abinci ku yi lafiya ga yadda za ku yi ma dabbobinku su yi lafiya su hayayyafa malam kafiran nan kan guda nawa alkufuru millatun wahida to mahalicin kafiran ne yace idan hasanatu ta samu al'umman ma'aiki ta so ohom to ashe duk abin da za su kawo sai ka gane sinadari ne na hana ka ka samu hasana ko ka gane ko baka gane ba dai Allah alimun bi zati suduri allazi ahata bi kulli shay'in ilman wa ahse kulli shay'in adada ya ce haka ne wallahu a'lamu wa in tusibkum sayyi'atu ga ɗaya bangaren kuma in ji ubangiji idan kuma abu mai muni na koma baya karyewan tattalin arziki ya shafe rashin lafiya ya shafe kamewar ruwa jadabu kenan ya shafe mutuwan bishiyoyinku da 'ya'yan bishiyoyin ya shafe ‘ya'yanku da matanku suna ta mutuwa ya shafe kudinku balu ɗin kudinku ya zama ƙasa duk wani ya faru duka na cikin da sisan da muka lissafa tun da dama aka ce inda a karbi baƙin baƙin Allah wufudun rahamani ne fa Allah ya kira mahajjata wufudun rahman wufudunsa ne baƙinsa ne amma sai aka ce maka wata ƙasa ce take nazari bana kuma mutum da kamata yanda waya zaɗin ba zai zamanto wato wato dati ba to shi ne wannan ita ma matashiyar ban faɗe ta faɗa zo ita ma duka kaga cin dunduniyar ka ne to yanzu bana an ce ita ma kira ƙawata tattauna da ƙawarta da ta lalace cewa mutum miliyan ɗaya tak ake so all over the world kuma a mutum miliyan ɗayan nan malam kowa ya tabbatar bai wuce shekara 65 ba daga 65 64 da uku abin da ya kasa kaga wani irin yadda ake ubangiji wato wato wato amma dai alhamdulillah rabbil alamina mu dai wuce nan amma dai ai kofa suka samu kofa suka samu sai suke tsoma baki ma musulmi da musulunci to yanzu kuma Allah kaɗai ya san ƙa'idodin da kuma idan duk ka tsallake wa'innan shingayen malam za ka ga abin da za ka yi kuka farko dai ka tabbatar sai an feshe ka da wasu chemicals sai an baka wasu ƙwayoyin da baka na aka mulmula su kuma kana kallo sai an maka shinge da kaba wannan kawo da shingen da aka yi wada gudo mana da watan umra malam siyasa ce siyasa talauci ne ta jikin ƙasa saboda aikin haji na cikin abin da wato yake haɓaka economy ɗinsu to wannan inda rabon damu je to za mu ga takaicin da za mu kai in kuma ba za mu je ba to masu zuwa za su gaya mana da a yi maka wato wasu ƙa'idodi ko a ce maka ma tsakaninka da kaban a samu social distance kai an riga da an feshe ka yanzu ka ka zaman to baka da shi to kar ka je garin matsan daki kuma ka iba wa man dakhalahu kana amina kaga ayan an tashe ta daga aiki in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha da zaran kun san bayan da kuke so ba bala'i ya sassame ku yaƙi girgizar ƙasa talauci fari ba ya fara ku murna suke yi murna farin ciki tauraron ɗan adam yana televising musu duk halin da ake ciki suna shan sigari suna kurɓa giya suna kallo ga yanda al'umman musulmi suka samu kansu a cikin guje-guje wata ta ɗau jinjirinta wani ya goyi kawunsa suna gudu ana wurga bom suna shan sigari suna kurɓa giya suna jin daɗi ubangiji na faɗa abin da ba haka ba ne ya biha ita sai yi an murna suke yi da zuwanta a da makanta da ɗemuwa malam mai wannan yanayin ne da aka je ka sa igiya ka miƙa mar ya riƙe wai shi ya san hanya ya maka jagora maki na jagora ne to mu shiga taitayin ƙur'ani ba wasa ba ne kuma duk cikinsa ba wasa wanda duk ya ce mafita na gun makiyi to aiki ya jika masa mafita na gun masoyi saboda haka da aikin haji da umra ci gaba ne a wajen mutu in ya faru ba sa jin daɗi kasuwanci ciniki zaman lafiya ba yaƙi a wajen mu hasana ce in ya faru ba sa jin daɗi ‘ya'yanmu suna ana aifansu lafiya su tashi lafiya suna haddan ƙur'ani suna rubuta ƙur'ani kuma duk wanda ya ci ƙur'ani da ya faɗa kowace ilimi ne malam a gaba kake jinsa wannan ma yana bata musu rai aka ce to a dakusa zuwa makarantar Allah tunda nan ne ake samun mufawaka din sai mu je a balidai kawai shike Allah ya isa mana Allah ubangiji kuma ya tsallakar da mu shingin makayi don su wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a kamar mun ce ya Allah ya zamu yi in ka nufe mu da hasana muka samu kafirai suna ɓaci sai ma kirki idan ka jarabce mu da abin da ba shi muke so ba su yi ta murna ya Allah yaya za mu yi sai ce wa in tasbiru idan kuka yi haƙuri kuka ƙi ku bi su kuka yi haƙuri kuka ƙi ku sa kanku ƙarƙashinsu kuka yi haƙuri kuka ƙi ku sake musuluncinku kuka yi haƙuri kuna juya abin da Allah ya ba ku watattaku ni kuma mahalicci kuka kiyaye min dokokina ba ku bari riba albunukun ribawi albunuku arribawi ba zo sun mamaye kasuwancinku nomanku da kiwonku ba kuma tsanani bai sa kun bar bauta mun ba talauci bai sa kun guje ni ba tasbiru wa tattaku yanzu ma akwai talauci ne yanzu a yanzu bukata ce e, amma wancan talauci wadda manzo ya faɗa a hadisin da al'imamu ahmad bin muhammad bin hanbal imamu al-suna wal jama'a abu abdullahi shebani da hijira shekara 200 da arba'in da ɗaya bar duniya ya kawo cikin kitabu zuhudi shafi ɗari hudu da goma sha ɗaya manzo ya ce a cikin al'ummata akwai matalautan da suna so su je masallacin anguwansu su yi sallah amma saboda tsaraici da a ga al'auransu ba su zuwa malam kai ka san ba mu bane an yi an wuce mu ba Allah ya tsallakar da mu ba mu zo ana lokacin yace hatta ran sallah sun gama azumi suna so su fita wajen gari musalla amma saboda tufafinsu ya raje da a gani al'auransu suna gagara zuwa ya ce a cikinsu zan gaya muku guda biyu ya ce kun ga uwansu ɗan amiru liƙarni na cikinsu daga shi kuma sai furatu ɗan hayyana biyu kawai ya faɗa sai ya ba sauran tsakani da Allah yanzu mu haka muke kenan ka ga mu alhamdulillah rabbil alamin mu yanzu ba matalauta bane mabukata ne Allah ya ƙara mana ne to duk talauci kafar ta malu duk yunwa kar kai da kar a maka satsai tsakaninka da ubangiji wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'an ko kankanin makircinsu da sharrinsu ba zai isa gare ku ba ni zan ke tunkuɗe muku yadda kake nan yanzu abin da ya cece ka ya cece mu muke wannan halin zaɓuɓɓun bayin da suka yi haƙurin suka yi tsoron Allah shi ne Allah ke kakkaɗe mana makayi da yawa na su makiyayi amma da ba haka aka so a ganmu a yanzu fin ƙarfinsu Allah ne ya ishe ka dai bai hude daga ƙasansa ya ce a dinga gwaji inda a yi aure ba 'yarsa a najeriya ba uwarsa ba 'yar gogo ba 'yar kawo wai na kishin kada mu barbaɗa kiwa tsakanin kaji mutumin da in tamsaskum hasanatu tasu'uhu amma saboda ya san mun makara ba makaranta qur'ani ba duka mun koma karatun cin tuwo wannan civil engineer ne amma kaka tambaye shi alola fa oh alola wannan ana zuwa office alola ne karatun zuwa office kawai ne wannan kuma shi kuma shi kuma building engineer gini amma bayan da zai gina kabarinsa wow inda za a yi town planning kasa kyau yawa ya iya wannan surgical doctor wannan medical doctor shi sa kawai yanzu da an turo ɓannan kawai sai gado an kama masanan ba su nan sun mutu yanzu tambaya ɗaya za mu aure abu biyar ne har manzo ya ƙaure ya koma zuwa ga rahama abu biyar ne aure kuma duk littafin duniya inda na musulunci ne ba na shida har yanzu a samu miji da matan suna da rai ba ɗaya na kabari ɗaya na duniya duka suna da rai a samu waliyan da za a fara musu amana auren a kafaɗarsu a samu yaren da mai haƙin ya bayar ya bayar mai karɓa ko wakilinsa ya karɓa a samu sadakin da aka gina auren a kai ko naƙadan ko ila ajalin musamman sannan shaidun da shaida yau wane ya hallata ga wance wance ta hallata ga wane shaidu kenan so na su ne rukunai biyar na aure yanzu an kawo na shida shi ne kwaci kuma 'yan boko sun yi doka amma sanda yarka take galantoyi ake ɗaukanta a manyan motoci ake shiga gidajen ɓanna kuma shi ma barbaran ake ba saduwan ne ba shi ma saduwan ne amma tun da ba Allah da annabi za a bi ba a can ba wata tun a bakin hotel ɗin boci wanda ake gwajin kanjamau don karka je ka sa ma 'yar mutane sai an ci sun musulunta da su bi Allah da annabi to kuma shi a yi ku yi haƙuri ba ku yi haƙuri ku yi haƙuri yi haƙuri ita faɗan gaskiyar to aka rama kalla Allah maka albarka ita faɗan gaskiyar ce ta zaunar da mu a halin da muke ciki yanzu mutumin da ya ɗauki yata da yamma suka ta yi manyan supermarket suka dawo ba ta yi laifi ba bai laifi da almuru wani ma ya zo ya ɗauke ta sun je sun sha firfis anguwa ana kallo bai laifi ba amma randa Allah ya jefa musu tsoro yau da su bi Allah da annabi to da a san suna da sarki a gari a ran akwai mai anguwa akwai haki da za a kuskura a musu aure ala hankalinka ya dubu ya tashi to tambaya ta da ku shin a wajen barna ciwon bayi hawa jikin mutum ne ka na idan mutum ya ɗauki matar banza ya tafi gidajen banza ya tara da ita in tana da ciwon zai iya ɗauka in ya dawo gun matansa ya kwanta da su da iya samu su to ya ba a bulokin wancan wai ɗin ko ni ba ɗan najeriya ba ne wanda ake tausayi na ya zan yi aure kawai shi to duka wannan kaidi kuma shugabanni sun riga sun ara sun yafa sun yi gango mun taba zuwa za mu ɗaura aure wani liman ya san ba ni da wato fahimta akan wannan ya ce a karamakalla ga takardar na ce kai wa girman allah ka samu wani medical doctor ya duba ni ba layi na ba ban sani aka kira wani ya dudduba har ya mayar mar sai na kalli daɗi da hararen ido malam sai na ga daga ran da aka yi gwaji zuwa yau kwana arba'in don dai ka san ka shiga ɗebuwa ka shiga aikin banza ka yanzu kes ɗin da kwana arba'in before yanzu ana so da a relying amma da babu shi kuma shi abba yanzu ka ji kira a faɗi in dai ba in dai ba kaman mu da Allah ya kaddara maka babba ka ba mu tsoron kuma mu kandare ba sai ai ba ba abin da bamu gani ba mun ga burga mun ga barazana an ki yin komi da mu an ban mu a talauci an duka dai mun yadda amma dai gaskiya ka ta bar bakin in duk manya da su walla da kai kuma ka kare ka zama dan wuta malame ka samu sauraka muna faɗan abin da ba yahudi ya ɗauko ne da saninsa ba kuskure bai zo girka mana muka ce masa to tun ana test guda ɗaya na hiv aids yanzu nawa ke yi to bakwai suna hanya malam bai yahudi zai barka ne a inda ya to to to to to to ne a malam abinda Allah ya gaya wa annabi ya gaya mana tantance miji a aji biyu ake sashi in ya in yayi fasin yarka ta sami miki iza ataku man tardawna dinahu wa khuluquhu ad-dinu wal khuluq daga nan fa kaga fa'ul amri fazawwijuhu maza maza dana da addini dana da al-akhlaqul hamida ya ta sami miji a a aje ayi gwaji kar su aifi marar lafiya to yanzu wanda suka hatsari yau din nan wani nan ɗinsa ya bagu haka aka aife shi kai haula wala quwwata malam wa in tasbiru wa tattaku in in ji Allah ba in kuka haƙura kuka ƙiba da kai ma makayi ban sani ba kun taba jin lokacin da wani shugaban Amerika ya ba da kuɗi aka buga sai wani Bukhari aka raba mu duniya wallahi aka kuma gaya duniya kace kun gani ai shi son musulunci ne da shi kai dai kawai a mahala an hana shi kalmar shahada ne ya musulunta mana ya san abin da ya yi a cikin sayul bukari ne wanda mai ya buga ƙuri'a ne kofi wataran a majalisar najeriya an taɓa fasin motion fa da a gyara ƙur'ani allah ya sa ba mai shiru ba fasin motion ƙur'ani ya zo da tauyi haƙin yaya mata sura ta hudu suratun nisa'i aya ta goma sha ɗaya an gabatar da ita a dandalin wakilai da dattijai allah ya sa muka ji duk inda muka je sai na yi magana duk inda muka je sai na yi magana sai na yi magana a anguwan res ɗinmu na bauchi a wannan lokacin ina cikin lacca he gashi ya zo gun taron ina gama wa mc ya ce to ranka ya ka zo a sa ga abin da wane ya faɗa yanzu a majalisa an yi fashin motion za a gyara ayan gado an cuci ‘ya'ya mata in ji mai moshin ɗin ko kuma shi malam ne bai sani ba yi magana daka yanzu da mu tsallake dukkan protocol na ajanda yanzu kai ne ya kamata ko kai muwafaka abinda wannan malam ya faɗa in kuma ƙarya ne ƙaryata don mu muka zaɓe ku sai aka bashi abin maka yana karɓa ƙarara ya ce abinda yayansa shagwa wane wane ya faɗa haka ne ya ce su sanatoci har ma sun yi fes rijin ya ce amma mu mu na res mu an sokin kwamiti ne su je su duba inda alherin yin haka a dawo da rasu yanzu ba an fasa ba ne kuwa da sowa muka ta to yanzu generation na gaba in babu irinmu da aka da kura ne kawai sai ce an taba ɗauko wani aiki mai muhimmanci wanda zai taimaki uwaye mata shi kenan kawai lokacin kuma dukkan mun zama gauga'u wannan digirinsa na ɗaya a ilimin dabbobi to aka rawa kan lawo malam duk abin da aka faɗa a ƙwar'ani ya sani ne shi medical doctor ne gabata ba ai shi veterinary doctor ne bai sani ba to kaga hala lokacin kuma mu muna aljanna tuntuni wa in tasbiru wa tattaqu in dai kuka kuka yi hakuri wajen jan jiki barin bin yadda suke so wa tattaqu kuka kiyaye dokoki la yadurrukum Allah ta ina muku albishir shay'un ko dan kankanin abu min daga kaidinsu la yadurkum ba zai shafe inna Allah Allah nan in ji shi muhitun kewaye yake bima game da duk abubuwan da ya amaluna suke aikatawa ya ƙara ba mu nutsuwa ne saboda ya ce wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'un ko shay'an bil maf'uliyati shay'an to sai ya ce maka to ka sani inji Allah na isa in gaya ma haka ka gaskata saboda ni kewaye nake da duk abin da suke na makircin muhidun bima ya amaluna fil laili wan nahari في الحضر والسفر سيفا وشتاء duka ba abin da kafire za su shirya na cutar da ku a ce ban sani ba da ina da ya hada akan ayyukan bayi kun ga wanda yake da ihada ya san me suke yi ya san me za su yi to ya ce mana ga mafita haƙuri da kuma kiyaye nasa dokokin ubangiji Allah ya ba mu ikon kiyaye alhamdulillah ga alamu halama har mun shiga mintotin to babu damuwa ai mintotin sun yi amfani Allah ya amfanar da mu jama'ar musulmi jiya mun karbi kalmomin karshe-karshe wadda sayida aminatu bintu wahabin alaiha salamu ta yi a inda za ta bar duniya muka ce wannan ya gaskata ya isa shaida ga cewa ita wato muwahida ce kuma ummul muwahidina ce dan dai wannan kalmar in dai bai zama musulunci ba Allah gafarta malam to kuma ba mu san kalman da za ka faɗa mana a madadin shine da a ji a bakin musulmi ba duka wannan rigimar ana yaƙi ne da darajojin shi annabi sallallahu wa min janibin kuma ana yaƙi ne da jinannansa wato su sharifan da su suka fi kowa ɗaukaka to bari a faɗa kakannin sharifan ma yaƙin kenan in baka sani ba ɗan uwana ko ƙanina ka ƙara sani yaƙin da annabi ne sannan kuma da zuriyarsa maɗaukaka to bari a lalata tarihin tsarkin kakanu me zai gaskata wannan ka ɗau majamu'u fatawa ko majamu'ul fatawa ta ibn taimiyya mujalladi na takwas shafi biyu da tamanin da uku ku ce da ni ɗaya ibn taimiyya da an haife shi hijira shekara shida ne da saba'in da ɗaya ya bar duniya hijira ɗari bakwai da ashirin da takwas to a littafinsa majamu'ul fatawa mujalladi na takwas shafi ɗari biyu da tamanin da uku sai ka riƙe marja'in farko na da littafi ƙa'idatun fil mahabbati shi ma a mujalladin farko shafi ɗari da casa'in da ɗaya zuwa ɗari da casa'in da biyu abinda za ka samu a nan in ci ibn taymiya ba ma sayyidi abdullahi ba alaihi salamu ba ma ita sayyida aminan ba a shi manzon ma ya shekara talatin ne da tara da da wata goma sha ɗaya da 'yan kwanaki tukune musulunci wahayin nan na ikira a kogon hira farkon musuluntan da imanin annabi kenan in ji baban shi wancan jawon delo kuma wannan shine baban su a aqida yanzu kenan a wajensa manzo ma yayi jahiliya to kaga ai qablan nubuwati ya auri nana Khadija kun gane yakin kenan nana Khadija ita ce kakan sharifai haka ne to kenan ya aure ta bai kai shekara arba'in ɗin annabta ba kenan da auren da nana khadijan da sirri wujudin duka a jahiliya kuma littafin na nan na zaga gidan kowa kuma mai littafin sunansa shekul islam ba yanzu kafa ta malam ka gwada annabi ka ce sai da ya yi bata tukuna shiriya ya zo masa na ɗan shekara arba'in bi irsali awwalil qur'ani nuzulan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal karam alladhi 'allama bil qalami 'allama al insana ma lam ya'lam daga dai iqra wai nan ne imanin manzo ya faru amma abin da ya baya a kuma ba ya ce man ƙala annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama kana nabiyan qabla an yuha ilaihi fa huwa kafirun bi ittifaqil muslimin ya ce wanda ma ya kuskure ya faɗa cewa annabi na sanin Allah saƙon Allah na zuwa masa na daidaita yadda zai bi Allah wai katun wahayi to me faɗan wannan ɗin fa huwa kafirun inda duk yake sunansa kafiri kuma bittifaqil musulmina wa in ji shi duk malaman musulunci sun yadda Allah isa musu bayan nan ya sake motsawa kuma a majamu'u fatawa shekil islami mujalladi na goma shafi 309 wancan majamu'ul fatawa bi ta'rifi wannan majamu'u fatawa shekil islami to a wannan mujalladi na goma ne shafi 309 ya sake faɗan yace shi wannan manzo lam yakun yadari shay'an qabla al-wahyi bai san komi ba kafin aka zo masa da wahayi bai sani ba malkitabu bai sani ba walal iman bai sani ƙablal wahayi manzo bai san me ake cewa al'imanu billahi wa bi kutubi wa bi rusuli wa kaza wa kaza bai sani ba sai da aka shiga arba'in a nan wahayi da ya zo ta to a nan nesa yanzu gaya manzo wannan ya zama girmamawa shi annabi a raba shi wani tsaginsa ya tafi a jahiliya ya tafi a kafirci alaga tamala shekara 23 da ya ɗora kan 40 kuma nan ne kaɗai shekarun da annabi yake shiryayye yanzu kafa tamalan annabi isa tun yana ciki ya tabbata musulmi yana hannun maman shirin da ya zo duniya inni abdullahi a taniyar kitaba waje alani nabi'a waje alani mubaraka ne na makuntu malam annabi isa ya fi annabi ɗaukaka to kun ga kenan na fara mana da wannan don kusan yadda aka ɗauko yaƙi sai dai abdullahi sai da amina su suka haife shi to shi abun ganin ma shi ma a bata ya rasu baya ga nan alhamdulillah rabbil alamina wannan ƙaryan kuma duka suka ɗauka suka ce Allah ne ya faɗa sun samu a suratu yusufa نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن كنت من قبله لمن الغافلين غفلة ترشن الدين وي أكا النبي أسنى آيات أوه suka ce Allah sake faɗa wa waje da kadalan fahada sura ta 93 aya ta 7 suka ce asali bukhari kuma ai da aka ce mari yayi karatu yace ma ana bi qari'in ni ba iya karatu yanzu gabar ta malam mai wannan tunanin mai wannan gabar a halin da ake ciki yanzu kuma shi zai gaya maka addini ka ɗauka mai yi wa annabi sikire sikirinin ya rere maka shekarun shirya annabi ba muhutun bihibzillahi fi kulli hayati fa fi hali ilabi wa fi hali nashak Allah saka alfaza to jama'a musulmi wanda ya dauko riwayan da aka samu ziyadan inna abi wa abaka finnari jiya mun yi shimfiɗa kuma za mu maimaita don jama'a su san shi kuma in ji malaman hadisi ne sunansa hamadu ɗan salama ɗan dinar abu salama daga ƙabilan bani tamim damejinsa na farko in ji ulama uljarhi wata adili abinda zai sa wannan ziyadar da zamanto ziyada marduda farko illansa takallama fi hibzihi ulama'ul hadisi maluma hadisi sun yi maganganu game da rashin ingancin haddansa na sunnar ma'aiki kuma na ci abin da ake tantance sai harawi ya zamanto abbabir abbabir to shi anan ya faɗi ɗaya kenan waka fi a hadisihi mana keron sannan a kisan da yake jolan nemo hadisai da yawa hadisai munana na kyama ababen da addini ba zai karɓa ba sun faru da yawa a littattafan almajirancin sanda yake karɓo hadisi ya gwada bai da rariyan tantancewa suka ce wa anna rabibahu dasa fi kutubihi cikin aure-auren da nan guda saba'in to akwai wata wanda ya auro ta ta zo da ɗanta wanda ya girma shi kuma ya sa iya ƙaunan ɗan kuma to ɗan kuma yana zuwa ya ɗauta wada da alƙalami yana shi shigar mar abin da babu a cikin takaddunsa na yawon makaranta kuma tun da his haddansa ba mutuƙina ba ce to in ya zo bai iya ganewa nan samun aka yi sai ɗauka sai shifta ga duniya ita ma illa ce min samma suka ce saboda wannan damejin ne ma lamma yukharrij lahu al-bukhari shay'an suka ce saboda wannan dasi da adamu itiqanil hibzi da kuma wato wato riwayatul manakir da kuma wato wato wato kalamul ulama'i fi da'atu hizbihi da wannan yasa Imam Bukhari in ya je nema hadisi in dai Hammadu na cikin isnadin bari yake sun kirga sun ce wannan ma na cikin abin da ya zama illa gare shi ba ɗaukaka ba suka ce muslim ɗin ma wala kharaja lahu muslimun fil usuli muslim ɗin ma in dai a hadisan usulu ne to baya mu'amalantar hadisin da a ciki akwai shi hamadu sai dai ya zama mene min riwayati an sabitin an anas sai dai in ya zamanto hadisin shi hamadu ya ce daga wane daga sabitu sabitu ce sai daga wane daga anas anas daga wane daga manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ya zama shi ma a gare shi ya sake zama jarhi ke na gaba da wannan har yanzu suka ce kuma walahu auhamun fi si'ati marawa suka ce akwai zace-zace rudewan wato tunani ko rudewan sirdi wato jeruwan isnadi a cikin mafi yawan hadisan da ya rawaito misali idan zai ce sami itu zai iya ce sami'a to cire wannan ta ita take istidlali zuwa ga fa'ilancin wayayi jin sami'itu fi'ilun wa fa'ilun rasula maf'ulun bi to yakan yi rudu ya kasa ba da tartibin wannan na daga cikin abin da suka kidaya walahu auhamun fi si'ati ma rawa kuma walaysa huwa fil itiqani ka hamadi bin zaidain suka ci abin da ya ƙara jarra hamadu ɗan salama wajen itikanin ilimi ba daidai yake ba da ɗaya hamadu ɗan zaidu wato ana gaya masa hamadu ɗan zaidu shi baya da wa'innan illolin hamadu ɗan salama na da wa'innan illolin kuma illa annahu lamma ɗa'ana fi sinni sa'a hibzuhu wanda ma suka yabe shi suka yabe shi ce amma ƙarshe fa da shekaru suka taru mar haddansa ta ɓaci dama kuma innamal a'malu bil khawatimi innamal a'malu in jimaki bil khawatimi ƙarshen ne ake auna hisabi to masu yabon nasa in sun gama yabon ya ce illa annahu lamma ta'ana fi sinni sa'a mene hibzu a gaske sun kwandemin sa to shine a riwayan da ya ci karo da abinda ma'amaru ya rawaito shi ma'amaru shi ne ma'amaru ɗan rashid shi kuma na alkunya da abi umar al-azdi abi umar al-azdi shi imamon kun ji kirarin da aka yi ma'ammaru wadda suka haɗa hanya ɗaya da hammadu amma Allah a hanyar hanyar ma'ammaru babu inna abi wa abaka finnari sai a hanyar da shi hammadu ya samu kuma duka daga sabitu ne wato shi hammadu ya yi karo ne da ma'amaru to ma'amaru imamon yabo ne ko kushewa na hafizun ba ce takallama fi hifzihil ulama'u ba siqatun mutqinun lil hadisi wa baqihun ma'amaru ya tara wa'innan yabo wanda hammadu bai da su kuma hadisin in ji hammadu an sabitin an anasin ma'amaru ma an sabitin an anasin to ya a layin hanyar ma'amaru babu inna abi wa abaka finnari kuma gashi shine a taqanulil hadisi min hammad ibn salma an haife shi a basara shi ma'amaru amma a yanan ya je mafi yawan zamansa na rayuwa kuma a nan ya shahara har hijira 153 ma'amaru ya bar duniya to hadisin da muke magana yanzu wannan shi ake ce ma wato aljarhu wa ta'dil mun dauko rawin ne guda biyu da rawin da a hanyarsa ba a samu inda a biyu a baka finnari ba shine ma'amaru ibn rashidin da kuma rawin da hanyarsa yace annabi ya ga mai tambayan inna abi wa abaka finnari to sai aka samu ɗayan ya fi ɗayan karko to yaya nema yaya hadisi yake hadisi ya zamanto shazi a ƙa'idar malama hadisi hadisin inna abiwa baka finnari ya zama shazam mardudan me shi zuzin ai hanyar ɗaya ne hamadu ya ce daga sabitu ne sabitu daga anan anas daga ma'aiki ma'amaru ma daga sabitu ne sabitu daga anan an daga maki to amma a hanyar ma'amaru wanda nesa yake a hadda nesa yake a kirki nesa yake a daraja fiye da hammadu shi a ruwayansa ya kawo ya kare babu inna abi wa abaka finnari to hadisin ya ya samu shuzuzi a wajen masu ilmul jarhi wa ta'dili to me ake yi da hadisi wanda ya zamanto shazi don ya zama dole dai tun da an gaya maka ajin hadisin to hadisi shazi ya yake a wajen ulama uljarhi wata adili to tun da hadisin ya zo da shi zuzi shi wannan rawi hamadu ya yi karo da wanda a kawa minuhu wa a gabaɗa wa a taƙana lil hadisi minhu wa ausaƙa to yanzu shi hanyar hamadu ta zama riwaya shaza sai a bata sai a dawo hanyar ma'amaru ɗan rashi ba ban ji kabiru arabi ba ne lala-lala-lala ba ji zawuya ba wannan masu tantance hadisi kafin a sako maka shi a gaya maka suna da inda zai aiki da ba aiki ba to wannan hadisi shazi ne da haka labudda an yi radda ila rawi kenan dab da inda za mu tsaya yau mun samu sunan ziyadan inna abi wa abaka finnari sunansa a malama hadisi shuzuzi shuzuzi to amma in Allah ya shigar da mu rayayyun gobe to kuma sai mu je ga wato hukuncin da su malama dai suka yi mahadisin da ya zo da shuzuzi ko kuma rawin da ya zama shazi amma dai abinda manzo ya ce man shazza shazza finnari don ka san hatsarin shuzuzi a komeye wanda duk ya ware ya bangare daban annabi ce tuttu utete ko a ruwaya ko ba a ruwaya amma dai yanzu a wannan gabar mintoci sun kai minti hudu abinda suka rage haka inda minti hudu ne ga kaɗan daga littattafan da za a duba da Allah akan wannan hadisi akan hadisi shazi sai ku kirga mana at-tabsira na littafin da al-hafizu abdurrahim bin al-husayn zainuddin al-iraqi iraki hijira shekara 806 ya bar duniya a mujalladin farko shafi 192 zai gaya maka ba a hujja da hadisi shazi nawa at-taqayidu wal idha sharhin da shi Zainuddin Iraqin yayi ma muqaddima ta Abu Amr ibn Salah Abu Amr ibn Salah hijira 643 ya bar duniya to zainuddin al-iraqi ya dau muqaddiman yayi mata aiki ya bata suna at-taqayyid wal idah to nan ma sai ka dauka shafi na 100 daidai nawa ka dauki ma'arifatu ulumil hadisi ka bude shafi na 119 nawa ka dau fatahul majlisi ta shi zainuddin al-iraqi mujalladin farko shafi na tamanin da tara nawa ka ɗaufatawul magisi amma ta alhafizu sakawi kenan zainuddin al-iraqi na da fatawul magisi mun faɗa a farko sannan al-imamu abdurrahman ko ka ce muhammad bin abdurrahman sakawi na gaba gaba a zawaye ilimin ibnu hajarin al-asqalani sakawi hijira shekara ɗari tara da biyu ya bar duniya to a fatawar magisinsa sai ka ɗauki mujalladin farko shafi na ɗari biyu da talatin nawa ka ɗauka da ribin rawi fi shahi ta ƙaribin nawawi ta khatimatul hufazu suyuti suyuti hijira ɗari tara da goma sha ɗaya aka bi nashi ka ɗau mujalladin farko shafi ɗari biyu da talatin da biyu nawa ka ɗauki taudihul afakari mujalladin farko shafi na 377 na to ka ɗauki alminhalun rawiye shafi na 188 mun samu littattafa na ulumul hadisi guda takwas wanda za ka duba ka ga hukumcin da muka yi ma hadisin inna abiwa baka finnari ga daga masdarin hadisi ya tabbata mashazuzi hamad dan salama ya tabbata shaziqat shazza an man huwa aqwa wa adbada wa ahfaza wa taqana minhu shine ma'amud dan rashid don muna da rai lafiya gobe kuma za mu dora a dai wannan matafiya na malaman hadisi alhamdulillah jiya mun samu takarda za mu yi baƙi amma ba baƙi ba ne in gida ne za su kama na ziyara kuma alhamdulahi wa'adi ya cika sun cika alkawari malam bello bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah to a kar makalla bismillah alhamdulillah sai mu saurare bismillah a kar na'am na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم sallam فرقوا إلى على جزوة التعديل المسلج السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
أمين جهومي إيمي وكان زورنا على بيسك بقوله وكان الإمام اليوم alhamdulillah ولكن كان يموتي فتدري أن يشاء الوقاء إلى سبيل المشاء alhamdulillah يجب أن تشكر رحمة الله تموتي alhamdulillah ولا تبيع في بيع صدقاء تتدعى وقالا وتتعب زيارتي وتقدر فيه البركة لولا الزاوية إليه وتع قال يباب باسي يوم يرمان حتى يوم زيارتي وتعليل cika ku da dogon bayani ba muna a ƙarƙashin babban limamin bauchi wanda mun samu kanmu a ƙarƙashin ƙarshen ruma sakamakon zaman jin dantar da muke a gare shi wanda muna sha shakan ilimi a wurinsa a nan muka samu suna irshad al'umma ila tafiyar irshad wanda akwai ciyawa ina muna tare da shi wanda zan gayyace shi dukkan wani jawabi za a ji a gare shi wanda zan gabatar da shi bi da Allah da malayin arinta akramaka Allah ma'zunun anta ciyawa
amin kai kai la ilaha illallah tafaddal wajena imam ya rashi ne shek an sabo ta ne daga cuba da haka da ibrahim na shek amma imam ba ka zama imam ɗin tsohonka sai da yin darajar abokaka ta kuma da ya ta wajena ba da zama imam da zama shek akramaka Allah akramaka Allah ba da abin da ke kan ta da zuciya akramaka Mm. akramaka Allah Allah ya saka Allah ya saka amin alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
a gurguje kasancewa a tsawon da shida domin zuwa kwari domin samun malami yana da da kammalawa da mu ko ta abin da muka bukata irin zafin da muke amfani da shi na godiya wa malam bisa ga wanda ya yi na jaddada abin da shehu islam ah, imamu ah, daulatul usmaniyya
Mm. Mm. Mm. Sallallahu alaihi wasallam.
har zuwa kan wanda suke Mm.
ma'ali suna da zamani na yanzu ya ce ta kungiya wanda su ne su kai dubu da abin da kungiyar su ke rayu a kai ya saba wanda malami ke rayu ya saba wanda malami ke rayu ya saba wa abin da malami ke rayu ko yake karanta ko yake karanta karanta wannan ita ce tafiya ta ɗan kodiyo Mm.
na yi ɗan Amin. Amin.
ita ce tafiya ta yaƙo bauchi Rahimahullah.
kuci tafiya ta masarautar bauchi a yau Mm.
kuci tafiya kuma babban masallacin bauchi a yau Mm.
da muka yi la'akari da wasu abubuwa hakan zai tabbatar mana kasancewa abin da duk ake yi a masallacin Mm.
tun daga zamanin ɗan fobiyo ne Mm.
musamman idan ka lura ka lura da guduwa Mm.
da ake karantawa wasu sun ce fitna yaro ya ke da wani fitna yaro ya ke da wani har ma mun haddace ta har ma mun ji ta mun ji har mun iya kan mun bari ba tare da akwai yana Mm.
wannan hudu ba an koyo da kansu ke rubuta ta Mm.
daga cikin hudubar da yake ba ta tsaye na ba ta tsaye Mm.
da ke karanta da ta Mm.
wanda ke kusha cikin ta ba wa Mm.
na farko Mm.
da ya tsoron Allah Mm.
guda biyu suna magana guda biyu Mm.
al'amuru bil ma'ruf wal nahy anil munkar Kar.
wannan ita ce har gobe kuma masa wasu take kai har ko da kuma masallaci wasu take kai shi yasa kullum ba za ka ga wani abu sabo ba da kan jiya nan da shi ne so ka iya shi ka tabbata a kansa kar ka kauce daga cikin da ne da samu da wannan dauriya kasance da kuma wani tasiri shi da masallaci malam fitar da goyon bayan gare shi a wannan cibiya ta misali ya tabbata wataƙila ko ya kuma da shi sunan misali kuma amma malam ya santa ya halarci tarukanta ya yi bayanai a wajen ya ba ta shawarwari ta zuwa da suka kan shawarwari musamman da ya
gode alhamdulillah
a yanzu dan zaman da muka yi a nan zan ce zaman da muka yi za mu da a ciki da mintoci da muka yi na ƙasa da minti sha biyar mun ji malam ne yana warware wata da minti da ta zanto hankali ma ba ya ɗauka ga mai hankali zan zan dawo baya ka a nan ke biyu a baka sa da mutum da ya shi an tafi ba amma an yi kokari an kashe kimar cikin makaranta ba a mantawa farkon hikimar ita ce wani malami ya zo ya karanta tabbacin wannan hadisin da malami ke kore ta sai yana jaddada ba a kai sati ba sai aka yi taron kai shi na kafirai wasu na Najeriya ko wasu na kuda su da mara abin bakin ciki da takaici mai haƙuri zan maimaita ba don na yi imani don kada tabbatar da korewar wannan kafin ne ya tashi ya ce suna godiya ma Allah da ya dora su a kai addini gaskiya wanda Yesu almasihu ya mutu domin ya fice su ba ta kan addinin mutum da ya ke shekaru iyayen sa wanne ne wannan kafin ne ya mutu wannan hankalinsa ya gwada mana cewa mutumin da ba zai iya ceton wani nasa ba yau zai iya ceton wani to kai ina da wanda ka san darajar shi ka san waye shi ka san martabar shi ka san halalar shi ka san kimar shi kai masana masana duniya gaba daya waɗanda da dama daga cikinsu sun yi sa cikin su ba sa musu mutu sun tabbatar da cewa shi ne mutum mafi kima da daraja da ba da gudunmawa
sallallahu alaihi wasallam don kayan da ya faru kai ka wani datti ko kazanta ko kuda ne sa ka ce baka ya faru ku bi matsayin sa wajen wani gudu kai yadda zai cece ka kai da bai san ko ba ko musarwa ko wani ba alaƙar karfe da shi kai yadda zai iya cutar ka ko kai yadda abin da ya kawo zai cutar ka amma sai ka kwanta kuma da tunani irin naka na rotansu sai ka wofantar da kwakwalwar ka sai ka ce wanda zai iya cutar ko wanda suka san da zuwa ko manta alƙur'ani ne ba ya ce za mu ta jujjuya ka za mu ta jujjuya ka a sai na ƙarasa ba jawoyar ta wasu saboda haka ana zama godiya Allah ya saka ce mu mu ma mun gode ya ka Allah maka albarka ɗan mahaifa mun gode ɗan makaranta da tsoron da mu a kayan wannan makarantar ba mun gode a karamaka Allah kuma yana da jan da mai cewa na yi mun gode kayan na yi kayan mun gode nuna Allah min mun gode alaikum assalam wa rahmatullah mun gode shugaba Allah ya bada lada Allah ya biya da aljanna mun gode amin amin mm mm mm ban kan yi akramaka a don darajar manzon Allah don Allah don darajar malam habunawa yawwa bismillah bismillah alhamdulillah amin na
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واحد الذي ليس اله غيره اللهم صل على سيدنا محمد حياة المسجد والقوة العباد صلى الله عليه وسلم امين قلة العارفين المخلصين وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين امين امين
a shi malam ya kawo malam ya warware ni yanzu farkon da zai shi ne zai kira malam a matsayin khalifa ma'aikinsa kuma malami ne na ijtihadi da tabbatar da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yanzu wannan zawiya zawiya na zawiya ta ce ni ma kuma zawiya ya yana ne makwabcinsa abinda sakon da muka zo da shi shi shugaba ya gabata sai dai ba za a rasa ce kalma ɗaya ko biyu ba wato yadda aka kira amru bil ma'ruf da nahy anil munkar ayan gaba kana kai aka gina gidan a ciki ake tafiya kuma dukkan ɗan gidan a wani ayin da suka wa rubu a cikin tafiya saboda haka shi imam shek kuma khalifa muhammadu kabir al-arabi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara tsawon kwana Allah ya kara lafiya امين ko kuma ɗaliban ilimi gaskiya ne akan gudan kasuwa gaskiyar magana shi ne irin istiharin da su mara suke yi akwai karancin kokari a gurin gora ko almajiri hidimar ku tana tsayawa ne a cikin amin da kuma allahu akbar amma gaba ba ta motsa komai don yin tawakkali da gaba tana gobe ne irin cewa ilimi da kyara ba zama ga dawoyin nan haka ba dawoyin da ya kamata ku canza shi canji jiran amana ba ya kawo nasa hausa su ce za ka zo da wuri ka zo da wuri saboda haka kokarin da kuke ne na bin ilimi ilimi na tabbata ne da hidima gaskiya duk malaman nan da ba da yake kawo sarkin da zaman an gaya ma hidiman da suka yi suka samu ilimin hadisi lillahi da azizi ya duk an haɗa hidiman da ya su saboda gaskiya ku kan da ɗaya mai hidima wa musulunci wanda ya hidima wa ya hidima musulunci wanda ya hidima musulunci ya hidima wa annabi muhammadu sallallahu alaihi kaji muryar salati muryar salati ce amma muryar hidima ɗin saboda aka yi hidima da ba hidima musulunci ba don kawai ta cikin tarihi ba don gidan tarihi da yake akwai wani sabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam irin hidimar da ansaru suke kan muhajirun Allah ya kara musu da Allah ya ba mu albarkar su Amin.
shi ne ya zo da a raba gida a bashi rabi da duk abin da ake ce a shi a gwada masa yadda kasuwa yake ne dai kasuwa sai zama dan dako kaga shi karfi a wajen talaka shi komai sauƙin sayarwa idan ya ɗauki kaya ya ɗaura ko ya ɗauki kaya ya sauke ko ya sauke na rakumi aka biya shi in ya dawo sai ya kasa kuɗin sa uku ɗaya ya ajiye ne yana neman jari wata ya zama da a shago ɗaya ya siya abinci don bai so ya zama kallon alan na ɗaya sai ya kawo wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya suna ga wannan ko da hidima zai taso a yau musulunci Allah haka mutu ba haka mutu ba kowa kuɗin sana a ɗewa sa idan ka zo wajen majalisi ma kana cin da biyar biyar ne da goma goma a sama ana ce a yi hidima to wannan za ka ɗauko ya kamata a ce wannan zawiya tana da wani fasantin a cikin albashi da kasuwanci dan anan kake shan ilimin da baka da kuɗin jirgin da za ka je ka samu ilimi anan kake shan ilimin da baka da kuɗin da za ka samu samu anan kake shan ilimin da baka da yadda za ka iya ɗaukar ɗawainiyar malam kai kuɗin rigan wankin malam yanzu ɗari uku ne kudin riga wanke da don ya bada sai da goma da kenan dubu uku kuma ni na san irin majalisar da ni ma shi ya yi wurin warware ku malam jibril malam bala makwabcin sawa na ne saboda kaka shi ya san da ni na san shi saboda ku kuyi hidima da ku samu ilimin ya albarka wannan sakona ne ba sakon ne ko hidima ne ba ba sakona ne wannan ba sakon ne hidima ne ba ba ka da malam Allah ya saka wani ba suna ci, akwai wani da ba shi.
a karfa kallon ai kai ne kai ne suka ce za ka fara lema kai ne Allah sarki akwai sako da shi ne kuma ciyawan zai bayar sabon da abin da ke ciki da kuma abin da ya kusa shi ne sabon da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa mala'ika Jibril alaihi salam shi kuma ya ba da shi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam zai bayar zai kuma ba wa malam dan ya jaddada shi akan tabbata da yake ciki to Allah ya saka alhamdulillah
na ma dukkan wanda za ta yi wa
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ka samu da girma da ke ce sabu da mana akwai shi wanda ta fushi a da ba shi a da ba akwai shi wanda ta fushi a da ke jagoranci wa rayuwar naka da gaba daya akwai shi wanda kullum kuke karantawa babu da abin da ya fi shi babu abin da za a maka a cikin alƙur'ani karim na addu'a wanda ke sa alƙur'ani ya zama Amin. Amin. Amin. Wa alaikum assalam. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Mun gode.
akwai masu sako daban-daban amma wannan sakon ita ce mafi ɗaukaka duniya da lafiya Alhamdulillah rabbil alamin.
yanzu lokacin da muka yi zuwa sakon je ki sakon suna koyi ne sirrin sana waje Mm.
da hiyar ne ta shige guda biyu ɗaya da atamfa ɗaya da abinci masu wani ba a da su kowa a kuje za su yi da kowa amma sakon ne mai sirri na kula ba shi ma da ne mana kawo masa shi za a wani kawo masa Mm. To Allah ya sa. Ai ka muna addu'a da ne kan.
اللهم صل على محمد Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Allah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. To, salamu alaikum, da Allah a tsaya kar a tashi. A a madadin za-